hanya ya tafi wato katarnin wajen yamma yamma inda rana take fuya mu daina ganin ta sanan ya faru ya tafi yace sai ya gano inda wannan gurin yake domin Allah subhanahu wata'ala shine yace wannan aikin Allahu akbar domin ya ce lokacin da ubangiji ya ce wannan abin ya ce laisa li quwwatu ya ce ba ni da ƙarfin da zan yaƙi da mutanen duniya gaba ɗaya ya Allah fa qala Allah ta'ala sai Allah subhanahu wa ta'ala ya marwa ya ce sa'afiruka bi mahmadtuka zan ba ka rinjaye akan aikin da na dora ka wa sharahu laka sadaran zan yalwata ma kirji ka dauka hakuri ka gani ka tasmi'a kullu shay'in sannan duk abin da ka ji kuma za ka saurare shi za ka gane shi kuma wa huwa asbatu laka faham wa asbatu laka faman Allah yace masa a cikin yakin da na saka domin ya nuna yana cewa ba shi da karfin da zai faɗa da al'ummar duniya gaba ɗaya sannan al'ummar duniya gaba ɗaya yare iri daban-daban ya zai magana da su Allah yace zan baka fahimtar dukkan yaren duniya duk yaran duniya da yayi magana za ka gane abin da ya faɗa maka saboda haka ka tafi kai wa'azi a filin duniyar nan ban tsaye da ka ba ko ina al'umma take shi za su gari ni ka gani to idan Allah ya ce ya lamunce wa mutum ai ya ji daɗi Allah ya ce zai bashi wannan shine zai bashi rinjaye akan dukkan bayin Allah shine kuma zai fahimtar da shi akan dukkan kuma harasun bayin Allah ai kaga shikenan Allahu akbar sai ya kama hanyar tafiya tunda ya ji ubangiji ya masa alkawari zai taimaka mar kuma zai ji yadda shi magana su a ta za balaga har tafiyan nan yana yi da rinjirar yakinsa har yayin da ya isu ga magaribar shamsi wato inda rana take ɓuya mu daina ganin ta munan waje da sai ya samu wannan rana ashe inda take shiga mu daina ganin ta ta garbu tana ɓuya ne fi aini hamatin fi ainin hami'atin wato daga cikin wata idaniya ta ruwa ruwan kuma yana cikin bakin wata ƙasa wannan rana take zuwa sai ta sulmiya sai mu daina ganin haskenta mu anan amma anan malamai suka ce wannan abin da Allah ya nuna masa kenan wato domin ya ga inda take shiga amma ba haka al'amarin yake a hakika ba domin rana ɗin ta wuce nan ta wuce nan wato domin ita rana an ce a sama ta hudu Allah ya ajiye ta to a sama ta hudun nan kuma girman ta ya ninka duniya sau ɗari biyu da sittin da sulusi kuma to a duniya na za a samu idan ruwan da za ta shige shi wato an masa misali ne aka nuna masa domin ka kamar in ka shiga kogi to sai ka ga rana kamar da ka kasa ta bullo da ka je inda ruwa yake in ka dubi rana sai ga hage ta can a ƙasa to amma kuma ba a ƙasan take ba a sama take to haka aka yi masa ubangiji ya nuna masa inda take ƙuyan wato kamar ruwa take shiga amma ba ruwan bane kuma ba cikin ruwan bane kudura Allah ya san inda take tafiya wato sai ta ƙasa idan ta yi ƙasa sai ta je daidai tsakiyar inda al'arshi take to sai ta daga nan sai ta daga sama idan ta daga ta je da zai da ubangiji a harshe sannan ta ce ubangiji ga ni na zo in wuce ko koma ubangiji ya ce ki wuce sai ta dawo kuma ta wuce kangari ya waye ta kai inda ta bullo jiya sai ta sake bullowa kuma ta gani Allahu akbar Allah abun tsoro Allah abun kauna to wajada inda ha qauman zulkaranain da ya je wannan gurin da rana take buya mu daina ganin ta sai ya samu kauman waɗansu mutane a gurin amma mutanen da suke gurin rayuwarsu kafirai ne duk gaba ɗaya duk gaba ɗayan su ba wanda yake cewa la ilaha illallah kun ka gani kurna ga ko ubangiji subhanahu wataala yace yace ya zal qaranaini ya kai zal qaranaini imma antu aziba ga mutane ka zo gosu na kawo ka gurin su wato waɗannan mutanen kafire ne kai yadda ka ga dama da su ko dai an tu'azzibal qauma bil qatli ka azabtar da su duka kashe su ba gaba daya me amfanin rayuwar su ba sa bauta ma halicin su wa imma an tatakhiza fihim husnan idan ka so kuma wato ka kama su bayin ka ne ka je ka sayar su zama bayin ka dama su kafirai ai ganiman musulmi ne duk inda musulmi suka je dama kafirai ganimar su ne domin Allah ya halicci bayan su domin su bauta mar sun wa Allah ta waye ai ba su da zama lafiya saboda haka Allah ya ce yayi masa izini imma an tu'aziba ko ya azabtar da al'umma waɗannan mutanen bil qatl bi ya kashe su wa imma an tattakhiza fihim husnan ko kuma ka karbi husnan wato riba cewa kai musu afwa kar ka kashe su amma ka kama su ka sayar su zama dukiya a wajen ka karfafa rundunar yaki ka gani to shi kuma sai na zulqarnaini wato sai ladabi ga Allah domin bayan Allah ne sai ce me
قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا
Allahu akbar wato kaji su waɗannan mutanen da suke zaune a inda rana take ɓoye su kafiran nan da aka ce ko ya kashe su ko ya ɗebe su je ya sayar su zama dukiya ya zuba dukiyar a cikin baitul malin hukumarsa wato inda suke zaunan nan binni binni binni ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai binni dubu goma sha biyu suke da shi binni dubu goma sha biyun nan ba sa sallah ba sa kalmar shahada Allah ya ajiye su yana ba su ci yana ba su sha. Kana ala sahilil bahar bahar muhit wato amma Allah ya ajiye su sun kasance birnin nan dubu goma sha biyu a kan gefen bahar muhit suke ba ma teku ba ba ma ba ma bahare ne din ba. Bahar muhit wanda da shi ne gaba da teku an ce sai idan teku da muke ganin ba ta da iyaka nan to tana da iyaka amma ɗan adam bai taɓa ƙare iyakarta ba. amma a bayansa to akwai baharar muhit to a can Allah ya ajiye waɗannan kafira suka yi binni ɗaya nan binni ɗaya nan binni ɗaya nan sai ka sai ka wuce binni dubu goma sha biyu ba mai cewa sallah ko azumi ko la ilaha illallah sai tsafi kawai aikin su shirka Allah mai bayi Allah mai hakuri Allah da hakuri yake ya ba su ci ya ba su sha ya ba su tufa ya ba su mata ya ba su ya'ya ya ba su komai suke so amma banda bautar gunki ba su da aiki Allahu akbar to shi sai da nazul karnani din nan sai ce kala sai ce amma man zalama amma dama duk wanda na kira shi na ce ce la ilaha illallah bai faɗa ba wannan zan kashe shi fa sawfa nu'azibhu za mu tare irin su ma'aza na katuluhu mu kashe su ubangiji tunda ka bani izini ba zan kashe su kai tsaye haka ba amma zan kira su ga Allah gare ka cewa su shaida kai ka halicce su kuma su bauta maka kar su bauta kowa sai kai daya idan sun amsa kiran nan to zan kyale su su ci gaba da addini amma wanda duk yace ba zai musulunta ba nu'azibuhu za mu kashe shi bayan mun kashe shi a nan duniya sun mai raddu ila rabbihi sannan kuma zai koma lahira ya je ya samu mahaliccinsa Allah fa yu'azibuhu Allah ma ya ci gaba da azabtar da shi kamar yadda ya ki bin maganar Allah a duniya azaban nukuran Allah ya masa azaba a wuta wacce take mummuna kuma saboda shirkar da yi a duniya kaji abin da yace kenan domin Allah baya so a kashe bayinsa Allah ya ce ya kashe su ne domin ya yi fushi da su shi kuma sai ladabi ya ce a ubangiji zan kashe su amma na fi so su musulunta a maimakon kashe su haka kawai ubangiji zan kira su su bauta ma rayuwarsu suna bauta ma ya fi in kashe su kafirai din Allahu akbar to me kashe وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا Allahu akbar wato an ce zulun karne ne yayin da ya tashi daga iskandar yayin da ya tashi ya tafi inda rana take kullo wannan ya ƙare tafiyan ne a cikin shekara goma sha biyu a shekara goma sha biyu daga iskandar daga nan da ya tashi wato a kwanan nan a tashi nan da rundunar yaƙinsa shekara goma sha biyu tana yi to ya kure duniya gaba ɗaya to amma an ce dalilin da ya tsare wannan tafiya a cikin wato shekara goma sha biyun nan yana rusu sura lahu sahab ubangiji ya hore masa an hore masa ashabu girgije ta ji akan girgije a shi yake tafiya wato sai Allah ya hore masa girgije da shi da rundunarsa sai girgije ya haɗu sai su hau idan sun hau inda ya tadda jama'a akwai halitta sai ya sauka daga kan girgija idan ya sauka a yaƙi a yaƙi a musulantar da waɗansu a kashe waɗansu idan ya gama sai ya sake hawa girgijar da rundunarsa gaba ɗaya ci gaba kuma da haka da haka ka san ku girgije a rana ɗaya zai tafiya shekara ɗari aiki idan dai sheka zai a guje ba rana ɗaya sai ya tafiya shekara ɗari to dan ana tsayawa ne wani gun an je za a daɗe ana yaƙi da kafirai a karkace su a karkace su waɗansu kuma a musulantar da su in sun musulunta a koya musu addini sannan a wuce gaba shekara goma sha biyu kure duniya wajen yamma Allahu akbar to yace wa amma amma man wa ma mana mana amma ubangiji wanda na kira shi nace yace la ilaha illallah ya shaida kai ka halice shi kai ɗaya ne ba zai shirka da kai ba na gaya masa yadda addini yake kuma ya karɓa wa amila salihan ya gyara aikinsa mai kyau yadda Allah ya ce a yi haka yake yi to wannan falahu jazaul husna wannan ya samu sakamakon aljanna in ya mutu shirkarsa ta baya kuma an yafe masa wa sanaqulu lahu min amrina yusran Allah ya ce da sannu kuma na ta alkiyama idan an zo hisabi za mu ce masa sauki a cikin al'amarinmu na murhunan duniya kuma za mu hore shi a rayuwarsa da ciwon ajalinsa da tashin alkiyama da hisabi komai za mu hore shi da abin da ya sahula alaihi zai zama sauki gare shi ba wahala sun mata ba sababan
ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تدلو على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا الله أكبر ثم اتبع سببا sannan kuma iskandar shine zulkarnain din nan da ya gama waccan tafiya ya kure duniya ta yamma to sai ya dawo da ya dawo kuma iskandar garinsu wato ikinsa sai sake sa fuska kuma gabas ya tafi ya ce gabar ma sai ya kure duniya Allahu akbar duk ƙasarsa ce duk inda ya sauka ɗin nan kuma ƙasarsa ce wato ya salauce ta gaba ɗaya da abin ciki dukiyarsa ne wato mulkinsa ne kuma sannan kuma sai ya tafi na hawar mashirik wajen gabas inda rana take kullowa iya mulkinsa har can ne hatta ya za balaga matsali a shamsi har sai da ya kai inda rana take kullowa a gabas mawdi'a tulu'iha gurin da take kullowa sannan ce yamma waje da ha sai ya samu gudan ranar nan ta duwa she tana kullowa ne ala qaumin akan waɗansu mutane da Allah ya ajiye a gurin kuma zanju suna kabila kenan a zanju anan Allah ya ajiye su lam naj'alahu min duniha sitran Allah ya ce ban sa wani tsari tsakanin tsakanin su da rana ba ga su ga rana babu wani tsari tsakaninsu min libasin ba sa ɗaura tufa su kare ranar a jikinsu wala saƙafin sannan kuma babu wani rufi ba sa yin ɗaki balle su rufa ba sa yin rumfa balle su rufa Allah bai sanar da su wannan ba Allahu akbar li'anna arbahum wato domin ƙasar da Allah ya ajiye su inda rana take bullowa la tahmilu bina'an ba ta ɗaukan gini duk abin da ka dora sai faɗi duk abin da ka dora wato ƙasa a gurin yawo take kamar yadda aka halicce ta asalan din na aka jefa mata duwatsu nan ta daina yawo to har yanzu a wajen su ƙasa yawo take sai ta rika yawo laɓe laɓe laɓe kamar ka ɗau wani abu ka saka a kan ruwa abin kuma wanda ba zai nutse ba sai kaga sai rika yin nan inan inan haka rayuwarsu take saboda haka ko gini ko wani abu ba sa yi Allahu akbar amma wani hun surubun amma sun tanadi wani kogo kowane mutum dama sai ya tona kogo a ƙasa idan ya tona kogo to zamanin da yake son hutawa da shi da iyalansa sai su ga ƙarƙashin ƙasa cikin kogon nan shine ɗakunansu yagibu na fiya suna koya a cikin inda zuwa shamsi yayin da ranar za ta bullo kasan in ta bullo suna tuttuɓe idan ta bullo ta zubo wannan wannan tartsatsin nata sai su ƙone gaba ɗaya saboda haka sai Allah ya ba su hikima sai su tona rami kowanne gidanka kamar gidanka kana da mutum kaza wani babban rami wani ya ramuka da yawa to dama sun san da rana za ta kullo duk sai a shiga cikin kogon saboda za ta kullo ba kowa a waje ta kullo tana towa tana towa har sai yayin da ta zo ta tsallake su ta daga sama ta wuce iya garin su to zamanin kuma kowa sai ya furfuto waje Allahu akbar Allah da bayi yake Allahu akbar Allahu akbar eh yujibuna fi hamkaci gudun da suke buya a ciki wato azzaiji su ne kabilan gudunan da nan yin da suka kawai huwa sakafin wala a shijaru to kaji kasar banda ma ba za a yi rufi ba wala a shijarun babu ma itatuwa a kasar li'anna arabahum domin kasar tasu wato sai la ta mili bina'an ba ta daukan gini li adamil jibali domin babu wani duwatsu fiya a cikinta fata midu saboda haka sai te nan te nan bi ahliya da jama'a ciki eh te nan ta tafi in ta juya ta wani go sai ta tafiya kamar mil 100 da su sannan sai ta sake towa kamar yadda abin nan take yi a cikin caji din nan wato kirta ake cewa ko eh take tafiya da mutane aka ce ruwan caji ba akwai tsibiri da suke hawa su gidaje ba to an ce in ka kawo ruwa da yawa wani lokaci suna bacci kawai sai su tsince su a wata ƙasa to haka ita ƙasa take a wajen su suna kwance a cikin kungon sai ta ɗebe su sai wani wajen ba ta tsaya gu ɗaya saboda haka wato ba sa yin gida sai dai wannan kogon annabi zulkar ne da ya je gurin ya gan su sai me kace a gurin كذلك كذلك وقرأتنا بما لديه كفرا كذلك ubangiji subhanahu wata'ala yace haka magana take yadda na baku labarin nan na zilƙarnaini da sauran labaran da nake baku alƙur'ani tabbatattu ne haka aka yi mutum ya imani kamar ya gani da idansa aka yi abin kama kunna kamar yadda muka gaya muku haka magana take wa kada haƙiƙa a haɗina bi maladaihi kubran ka gani ubangiji subhanahu wata'ala yace mun kiyaye kubran sani bi maladaihi da abin da zulkarnaini ya tara min al'alati na kayan yaƙi wal jundi da rundunar yaƙi wa gari ma da waninsu duk abin da ya tanada na tafiya yaƙin nan Allah ya ce na san adadinsu idan na ga sun yi kaɗan nakan ƙara masa ƙarfi idan na ga daidai da inda za shi ne kuma sai in kyale shi da wannan ɗin kaji yana tafe tare da taimakon Allah Allah ya ce in za shi duk inda za shi Allah na kula da nawa ne rundunarsa nawa ne makamansa wannan rundunar da makaman za su yi wa adadin kafiran gun da za shi in ba za su yi ba sai a tsaro masa Allahu akbar to ne yuzhiruna inda irtifai ko eh wato duk kuma yayin da rana ta daga sama ta bar su yuzhiruna sai su fito waje daga inda suka ɓoye su auna kowa kuma ya tafi yana neman abincinsa fa haluhum rayuwarsu su waɗannan mutane zanju waɗanda suke inda rana take bullowa bididdi wato ya zama kishiya canji min ahwali da khalqi daga sauran halayen halitta kaga sauran halitta wato yayin da rana ta bullo munna ake za a tafi neman abinci ko domin Allah ya ce waje annan nahara ma'ashan ko eh ga sauran halitta Allah ya ce ya sa wuni yi masa haske domin kowa ya fito ya nemi abin da zai ci sha to amma su can idan rana ta fito kowa sai guya sai dare ya yi tukuna sannan sai su fito kuma su ta harkokinsu rana ta buya amma in dai rana na nan to ba mai iya wani abu kuma kaji yadda Allah ya halicce su kowa a tuba tsirara wallahu akbar to sai ya ce me
ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا
to ya gama wato da wannan bangaren kenan kaga ya gama da ƙasarsa ya yi rangadi ya gano iya ƙasarsa ta bangon duniya har zuwa ƙarshen yamma ya tafi rangadi ya je bangon duniya ƙasarsa da Allah ya sarauta har zuwa inda rana take bullowa yanzu kuma kaga bai san shin daga daga daga makka abin da ya yi arewa wata halitta ce a can cikin talakawansa bai san abin da yake can ba yana da kyau kuwa wanda ya shugabanci jama'a ya san irin jama'ar da gurin zamansu to shikenan sai daura wani shirin kuma da ya gama da nan ya dawo gida ya sake shiryawa eh, ita ba sababan sai kama hanya ta tafiya kuma lijihati shimal wato zai je arewacin duniya sai ya kure duniya ta arewa ya gani inda ya mallaka li'alla ya ajuja wa majuja wato domin ya juju da majuju wa in kanu fi wasatil ardi ko da yake suna tsakiyar ƙasa ne illa annahum sai dai amma cewa su lijihati shimal suna bangaren wajen arewa ne li'anna rabahum wasi'atan jiddan domin ƙasar su mai yarwa ce da gaske tantahi ila baharul muhit sai da ta kure har zuwa baharul muhit qala ba'dhum sashen malamai masu sanin yadda aka yi al'amarin sukan ce masafatul ardi bi tamamiha tafiyar ƙasa gaba ɗayan mutum na so ya kare ta hamsu mi'ati amin wato shekara ɗari biyar ne dama shekara ɗari biyar ne idan mutum ya tashi daga daga makka zai kure ta ka ce zuwa yamma ta ce shekara ɗari biyar idan kuma zai je wajen gaba ya kure duniya nan haka in ya kuda haka arewa haka amma shi zulkarnin ya ce duk sai ya kewaye ya gani haka Allah ya ce masa je domin ya yi kukan ya zai yi wannan tafiya ubangiji ya ce ni ne mai taimakon ka tafi abinka wanda ya samu taimakon Allah ai shi kenan baya da fargaba ka gani to yayin da ya je ta yi balaga wato har ya isa ga baina suddeni tsakanin waɗansu duwatsu manya-manya manya-manya waɗansu duwatsu ne ya tar da su jabalani duwatsu guda biyu matsabai biladi turk wato a iyakar mayankar ƙasar inda ƙasar turkawa ta ƙare ka gani Allahu akbar wato a nan ne mutanen gun suka roƙe shi musu aiki kamar yadda a duniya din nan kaga idan aka ce shugaban kasa ko ta wace kasa ce ya je wani guri jama'ar gun suka roƙe shi ga abin da ya dame mu a ƙasar nan muna so shugaba ya taimaka ya mana kaza da kaza ga abin da muke so kuma muna so ya taimaka ya mana to da ya je gurin roƙonsa suka yi mutanen gurin da ya je kira su ga Allah ya musu wa'azi ya musu wa'azi sannan kuma sai suka kira shi kan cewa mu fa ga abin da ya dame mu a zaman mu na rayuwa mu ta gurin nan muna cikin zaman tsoro amma muna so kai mana maganin abu kaza da abu kaza yadda za mu kuɓuta daga tsoron nan Allahu akbar wato an ce su dutsen girman dutsen nan guda biyu in aka ce za a kure su inda ya je ga saddoni din inda ya musu saddi din inda ya musu katanga girman duwatsun tafiyar mil uku uku mil uku uku har sau ɗari sannan a kuri iya tsawon dutsen iya faɗin dutsen inda yake Allahu akbar to sannan wawaje da min duni ma tsawon ko sai samu kuma a gaban dutsen kauma akwai waɗansu mutane la ya kadu na yafqahu na qaulan ba su kusa ma da fahimci ba su fahimci magana ba sa jin magana in an yi duk abin da ka faɗa ba za su ji ba wato ba sa fahimta suna ji amma ba sa fahimtar magana kowa illa ba da budi'in sai an dade kana faɗa kana faɗa to sannan su je me kake faɗa ne Allahu akbar qalu
قالوا يا ذا القرنين إن عجوج ومعجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا
الله أكبر wato da ya je ya musu wa'azi ya kira su ga Allah to shikenan kuma bayan al'amari ya daidaita shugaba yana shirin zai bar su kuma ya kuma wani wajen sai suka taru mutanen gurin gaba ɗaya suka ce ya zalikara ni ya kai shugaban ƙasar na ya sarkin duniya gaba ɗaya mu abin da ya dame mu inna ya ajuja wa majuja akwai wata halitta a nan ana ce musu ya ajuj wa ma'ajuj su suna nan a nan a zaune mufsiduna fil ardi su ko wata halitta ce wacce take masu yin barna a cikin kasar Allah bin nahadi wato suna kai hari wal bagai da zalunci inda kurujihim ilaina biyayen da suka fito suka zo wajen mu suna cutan mu fa Allah ja'alu laka sarjan muna so wato ka faɗa abin da za mu tattara na kuɗi ko wani dukiya mu baka domin kana da ƙarfin runduna wacce za ka iya mana aiki ka sa a yi mana aiki idan mun ba ka lada min almali na dukiya to idan mun baka wannan ladan ala an taj'ala bainana wa bainahum suddan domin ka sa wani tsari tsakanin mu da waɗannan mucuta namu hajizan kai mana tsari wanda zai shiga tsakanin mu ba za su iya zuwa su cuce mu ba fala yasiluna ilaina yanzu ba za su zo su cuce mu ba muna so ka faɗi ya duk abin da za mu tattara mu baka za mu tara mu baka Allahu akbar wannan sun yi haka ne domin ladabin neman abu ga babba amma in ba haka ba me suke da shi da za su bashi ai ya wuce nan wanda duk duniya da abin ciki gaba ɗaya nasa ne kuma tare yake tafa da Allah kaga ba wani abu da zai nema a wajensu suka ce yana so suna so ya ba su ya taimaka musu yi musu wannan aiki amma duk abin da zan a biya to ya gaya musu Allahu akbar wani bazai ko tsakanin su sun kasance wato ya faru juna sukan fito a yamar rabi'i lokacin kwanakin ɗari sukan fito ila arbihim zuwa ƙasar waɗancan mutanen su ta cutar su fala da una fiya shay'an duk abin da suka gani a ƙasar waɗannan bayan Allah a habar wanda yake kore illa aka sai su cinye shi gaba ɗaya wala ya bisan in bushashe ne kuma illa ta maluhu sai su ɗebe duk bushashen abu wa da kalu arzahu su kai ƙasar su kore kore kuma su cinye gaba ɗaya Allahu akbar ai kaga wannan cuta ta isa ko suna cinye musu abinci suna kwashe musu dukiya an ce su ya juji da ma juji din kuma iri iri ne kalam nu abbasin abdullahi dan abbas yace hum asharatu ajza'in su din nan iri daban-daban ya juji da ma jujin iri daban-daban wato har iri goma ne Allahu akbar to me kace gaba
قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوتي نزعل بينكم وبينهم رجما
Allahu akbar yanzu ya bayyana musu kansa cewa shi dinnan ya wuce su ce za su bashi wani abu domin shi sarki ne Allah ya kore masa komai kuma sai ce yanzu dai abin da za a yi tun da kun nemi haka fa'inuni ko fa'inuni bi quwwatin lima qulabahu minkum yanzu zan yi muku wannan aiki ka gani ba shi bane yawa qala ma makani fi rabbi khairun zulqarnain sai ya ce musu abin da Ubangiji na ya bani min almali na dukiya wa garihi da wani dukiya khairun min harjukum ya fi harajin da za ku tara ku ce za ku bani in muku aiki abin da Allah ya bani na dukiya ba san ya kasa ba ku ku me kuke da shi wanda za ku iba ku bani in muku aiki a cikin kasa ta ne kuma allazi taj'alunahu wanda kuke cewa za ku tattara ku bayar li gare ni fala ta tabi ilaihi ba na bukatar ku tara wani abu ku bani ai ku talakawa ne talakawa na ne kuma dan shugaba zai wa talaka aiki sai ce sai sun bada kuɗi ashe talaka ne shi ma kenan waja'alu lakum sadda lakum sadda na yi niyya zan muku wannan abin da kuka roƙa in muku na ginin nan na tsare ku tsakaninku da mututa tabarru'an zan muku shi da hanyar alheri kawai ku san shugaba ya zo kasar ku da ba ku san kuna da shugaba ba amma yanzu kun san kuna da shugaba ya zo ya gan ku ya ga kasar ku kun gan shi kun yi kun kayi muku aiki ba tare da kun ba da komai ba amma tun da dai ku talakawa ne har kuna so ku sa hannunku a cikin aikin to fa inuni bi quwwatin duk abin da nace ku kawo za a yi aikin amma wanda ya shafi da gaba ku za ku yi to ku taimaka min da wannan din a ja'alu bainakum wa bainahum radman zan sanya wani hajizan wato wata katanga mai tsarewa hasinan wanda zai tsare tsakaninku da tsakaninsu ba za su ƙara zuwa su cuce ku ba to amma abin da za ku fara kawowa wato ku fara kawo mu abin da zan gaya muku ruya an karɓo ruwa su majuji da majuji ɗin nan. Allahu akbar. Ishtamala ala arba'ati ala fi ummati. Wato an ce sun tattaro kabila daban-daban daban-daban har kabila dubu hudu. daban-daban daban kabila kabila har dubu hudu ce a wajen la ya mutu wahid minhum amma kowane daya kowane daya wato ba zai mutu ba a cikin su kafin ya mutu hata ya zura alfa zakarin min sulbihi kowane ɗaya ba zai mutu ba sai ya ga ɗa namiji ɗai ɗai ɗai ɗai wato har guda nawa ce dubu ko wato sai ya ga ɗa namiji daban-daban ba ma ya mace ba ɗa namiji guda dubu wannan ya haifi wannan wannan ya haifi wannan sai ya ga ɗa da jika da ɗan jika da sauransu sai ya ga guda dubu duk nasu ne sannan ya mutu waɗannan Allah ya ba su nisan kwana sannan kuma kowanne a cikinsu kafin wannan mutum ya mutu shi babbansu kada hamala sila ya isa ya zama jagoran yaki wahum asnafun su kuma iri daban-daban ne sinfun mirhum wato wani dangin a cikinsu duluhu shiruna wa mi'ata zira'in fi sama'i ka ji guda ɗaya cikin su wani tsawon ka in ka dinga kamu sai ka yi kamu ɗari da ishirin tukuna sannan ka ƙure tsawon sa a sama Allahu akbar wa sinfun minhum tuluhu wa arduhu sawa'un wani dangin a cikin su kuma da tsawon sa da fadin sa daidai suke fadin bai fi tsawon ba tsawon bai fi fadin ba kamar faifai ko tire aka Allah ya shi masu kuma da fadin da tsawon daidai suke Allahu akbar eh ishirun wa mi'atu zira'in kaji tsawon kamu 120 fadin kamu 120 waɗansu haka suke haƙaƙa kenan wannan mutum ɗayan ya sa gaba gurin da zai kare aina da yawa wasirfin minhum waɗansu irin halittar cikinsu kuma ya juju da majujin dinnan ya fitarishu a haduhum ihda uzunaihi wato ɗaya sai ya shimfiɗa kunnensa ɗaya kwanta a kai tabar masa kenan inda duk zai zai kwanta zai kwanta sai warware kunne kawai shimfiɗa ya yi katifa kenan Allah mai bayi wa la tahibu bil ukhra sannan ya lulluɓa da ɗaya kunnen kuma ya fansa kenan haka Allah ya halice su la yamurruna bi baghlin ba su iya wucewa inda jaki ko alfadari yake wala wahashin ko jakin daji wala khinzirin ko kuma su wuce ta wajen alkhanzir illa haka sai sun cinye waɗannan din sannan kuma su a tsakanin su ma ya ajuju wa ma'ajuju din wa man mata minhum akalu duk wanda ya mutu sai ya cinye shi kawai ba ruwansu da wani tonan kabari sun huta da wahala da ɗaya mutu nama ya samu sai a cinye kawai Allahu akbar wal jami'u kuffarun duk gaba ɗayansu waɗannan da aka lissafa iri daban-daban dinnan ba wanda yake cewa la ilaha illallah shi yasa ai kafirai a halittar Allah sun fi yawa in dai ba an hada da mala'iku ba da ahun nabi sallallahu alaihi wasallama an ce wa sallama zo sallallahu alaihi wasallama ran da ya tafi Isra'i Allah ya nuna masa su sai kira su zuwa fi kalmar imani falam yujibu amma ba su amsa suka yi imani ba Allah bai hukunta suna da aljanna a lahira ba kenan to me kace
آتوني زبر العديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوه حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا
zulkaran nan ne yace a tuni zubarar hadidi tsarin nan da kuka ce ina so kuna so a yi muku tsari tsakaninku da macutanku to ku kamun gutsurarrun ƙarfuna karafa waɗanda duk suka gutsutsure ku tattara ku kawo ka gani alaƙar da hijarati wato kamar misalin gwargwadon duwatsu allati yubna biha wacce kamar misali inda za a yi gini da dutse to da ƙarfi za a yi ka gani fabana biha sai musu gini da wannan ƙarfan waj'ala bainahuma al-khatab wal fahm wato idan aka shirya karfi aka shirya karfi kamar yadda kuka ga yanzu dai haka gashi dai wannan ba shi da wuyar ganewa yanzu ginin nan da ake wanda ba a ba akwai ginin da ake wanda ba a sa bulo ba sai a shirya rodi gashi nan jere rankaf wani kusa da wani za ka yi musu da aka shirya rodin aka gama aka shirya aka yi aka yi masa tanka to sai yake a dinga kawo damman itace kuma tsakanin rodi da rodi sai a jefa damin itace tsakanin sai a jefa damman itace sai da aka yi ginin aka cika wannan shirin karfan gaba daya sannan kuma sai ce a sa wuta da aka sa wuta wato ta kone wannan ta kone wannan itatuwan a tsakanin rodin da ta kone su karfan ya ja jir ya dauki zafi sai ce kuma a kawo a kawo abin nan wannan tagulla aka dinga jido tagulla kuma ana jefa a tsakanin ana jefa a tsakanin rodunan nan ita kuma tagullan nan da ta ji zafin wannan karafan sai ta kama ita kuma ta narki gaba ɗaya ta dankali rodi ya kama azurfa karfe da karfe ba sarawa ba hudawa ba turawa sannan kuma sama abin da ya sama ba mai iya tsallaka shi tudunsa aikin masu mulki kenan wato an ce tsawon abin wato inda ya musu tsawon katangar babu wani mutum wanda zai ke ko da dabara ba za a iya tsallaka ba hatta yanzu nan da aka zo zamani irin wannan wato an ce ba a samu wanda ya tsallaka wannan gurin ba domin ubangiji subhanahu wata'ala ya bada bayanin yace kamar tsawo ya zahuru ko eh babu wato hurri alayhi fitra hatta ya za da ala har iya inda na sanya wannan karfan naran ya dauki wuta ya zama kamar wuta ya jajjir ku atuni ubirgi alayhi fitran ku kawo mun tagulla wato a zuba a kai aka zuba ta narki ta haɗe da rodo ya zama magana guda kawai babu tubali babu wani ƙasa babu dutse a ciki karfe da karfe kenan wa huwa muhasul muzab shine martakkiyar wato tagulla famasau ya juju da majujin nan da suke cuta ku to ba su da iko kuma an yi zaru su tsallaka wannan ginin ba za su iya ba ba za su iya tsallakawa ba ba za su iya hudawa ba Allahu akbar yalu zaharahu ba za su iya hawa kan su tsallaka ba littifa'ihi domin sama da ya daga ba za su iya tsallaka ba wa mulamasati da kuma irin santsin da yake da shi wa masa lahu na qaban sannan ba za su samu iko su huda shi shiga ba balle su zo su tuce ku قال هذا قال رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا amma fa idza ja wa'du rabbi yayin da alƙawarin ubangiji na na fitowar su yayi idan alkiyama ta kusa to ja'alahu dakkan madakukan mabsutan Allah zai nike wannan abin ya zama gari a bude kofar yace ko da ne muku wannan tsari ku sani lalle ba wai ya dawo mu bane har sahin alkiyama a'a an har abada ba a'a idan alkiyama ta kusa ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mun zai nike wannan tsarin da aka gina ya zama kasa kawai su fito abin su Allahu akbar sai zaga wadu rabbi kenan idan wadin ubangiji na ya zo to babu shakka Allah zai sa abin ya narke ya zama gari masu so su kala sai da zulqarnain sai ya ce haza rahmatun min rabbi wannan abu da ne muku na tsarin nan wato ma'ana hana ya juju da ma juju su zo su tuce ku ba ƙarfi na bane ba dabara ta bane wato ni'ima ce daga waje na zuwa gare ku ubangiji na ne ya bani wannan rahama in kawo muku sai za ja wadu rabbi amma idan alƙawarin ubangiji na ya zo bi hurujihim yayin da za su fito alqaribi min alba'd kusa da tashi alkiyama ja'alahu dakan Allah zai nike shi ya zama gari wa kana wa'du rabbi haqqan wa alƙawarin ubangiji na bi hurujihim da fitowar su da dukkan alƙawarin Allah haqqan gaskiya ne ka'inan ne kasancewa kana ta'ala ubangiji ya ci gaba da bayyana yadda lamarin su yake وتركناه وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا وتركنا ubangiji yace mun bar babuhum suna can a bayan ginin mun kyale su daga wannan rana wato ranar da za su fito duniya kuma za a gan su ya mutu fi ba'adin wannan na hawa wannan wannan na hawa wannan bi kasratihim saboda yawan su wani burka fi suri a zamanin ne kuma za mu sa a busa ran da ya juju da ma juju suka fito a shekarun zamanin nan za a busa tashi alkiyama a can za su ta zama wannan tsarin ya hana su fitowa balle su cuci wani amma in sahar kiyama ya zo za a rushe wannan ginin su fito su ma a yi taron alkiyama da su Allahu akbar fa jama'anahum jam'an Allah ya ce zan tare halitta fi makanin wahidin a guri da yawan alkiyamata ranar ta alkiyama tattarewa buɗe kuwa warin na jahannama yau mai izini
وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا Allah ya ce yau mai izin a wannan rana tare mutane guri ɗaya wa arna mun matso da wato alkafiri na mutane kafirai mun matso da su arlan matsowa yanda za a caje musu aiki a musu sakamakon aikinsu. Allah ne kana sa ayyuhu.
الذين كانت أعينهم في جدع عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا Allazina su ne waɗanda kanar ayyuhum idanunansu na ganin duniya da basira kana ta kasance fi gidan a cikin lullufi ba sa ganin ikon Allah ba sa ganin aikin Allah bare su wa'azantu illa duniya da abin duniya suka sa a gaba sun sun ma shagala an zikiri ba ruwansu da magana alqur'ani fahum umyun ga sunan rayuwarsu makafi kawai ba ya ta duna bi ba sa shiruwa da alqur'ani wa kanu da ta diuna sam'an saboda haka ba su da ikon an yasu ma'umunan nabi sallallahu alaihi wasallama ma ya talu alaihim ba su da ikon su ji ji irin na fahimta daga annabi sallallahu alaihi wasallama abin da yake karanta musu bugu lahu domin ba su san alqur'ani din ba su san annabi sallallahu alaihi wasallama bala yu'minuna ba za su ba da gaskiya watan da ba saurara ba mhm a fasu ballazina kafaru muna son mu je إن الذين آمنوا
أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا yanzu waɗanda ba su yarda da maganar Allah ba suna zato an ya ta ibadi za su riƙi bayina kamar mala'iku da Isa da Uzairu min duniya ni su kyale ni su kama bayina auliya su ce za su taimaka musu ai Isa da mala'iku da Uzairu ba za su taimaka musu komai ba ni ne mai taimaka musu al ma'ana azannu annal ittikhaz al mazkura la ya ni yanzu suna zantan su kama bayina su ce su ne mataimakan su ni ba sa ce an taimaka musu ba zai fusatar da ni ba kuwa wala wa aqibu malai ba kuma zan musu azaba akan bari na su kama wani na ba kalla lalle Allah na fushi da mai kama wani ya bashi Allah na fushi da wanda yake bauta wani kuma ya bashi inna tadana jahannama Allah yake mu dai hakika mun tanadi wutar jahannama lil kafirina saboda waɗanda suka ki kama Allah suka kama wani Allah nuzulan ita ce mu wutar jahannama masaukin su in sun mutu قل هل ننبئكم قل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في جدار في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا yanzu qul ya muhammad ka faɗa wa ka faɗa ga al'umma ka hal unabbi'ukum yanzu ba ku labari mana bil aktharina amalan ga mafi tababben aiki waɗanda aikin su ya zama sun yi shi amma a banza suka yi shi su ne waɗanda allazina zalla sayuhum ayyukan suka lalace fil hayati duniya iyakar su duniya kawai wato ba su yi aiki dan Allah ba illa dan duniya duniya kuma sun barta tare da aikin da suka yi mata waɗannan su suka fi kowa taɗewa amma yayin da suke rayuwar duniya da ayyukan duniya kawai ɗin wa hum yasibuna wai su suna zaton annahum yusununa sun'an wai suna yin wani abun kirki gashi abin da suke yi dan duniya suke sannan kuma a duniya za su bashi wai kuma suna cewa suna kyautata Allah ya ce kalla ba haka bane ba aikin kirki bane aikin kirki wanda zai hada amfana duniya amfana lahira ko kuma ma lahira gaba daya amalan wai suna aikata wannan aibu ne je ya zauna alaihi wai dan a saka musu ga ko ba dan Allah suka yi ba ulaika allazina kafaru
أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فعبدت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا masu yin aiki dan duniya kawai ba ruwansu da cewa su yi dan Allah ya ba su sakamako a lahira ulaika allazina kafaru bi ayati rabbihim waɗannan sune waɗanda suka kafircewa wa'azin da alqur'ani ya zo da shi da dukkan wa'azozin Allah sun kafirce ba su yarda da shi ba wa liqa'ihi sannan kuma sun kafirce wa haduwa da Allah ba su yarda akwai ta alkiyama ba su yarda kuma akwai alhisab ta da aiki ba wa sawab ba su yarda kuma Allah zai ba da sakamakon ayyukan alkhairi ba wal iqab ba su yarda kuma Allah zai azabtar da duk wanda ya abu ba yadda yake ayi ba habida ta maluhum saboda ƙaryata waɗannan abubuwa kaga duk aikin da suka yi dan duniya sun bashi a duniya aikin kuma ya ɓaci fala nuqimu lahum yawmal qiyamati waznan rana ta yar kiyama tunda ba su yi dan Allah ba Allah yace ba zan sa a kansu kelina ba zalika jazaa'u ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا ذلك الامر وانا الامر الذي ذكرت وانا ذكرت وانا na ambata shi min habudi amalihim na batin aikin wanda bai yi dan Allah ba wa gairihi da wani sa jazaohum shine irin sakamakon da zan ba su a lahira jahannamu wato irin waɗannan mutanen jahannama ita ce sakamakon sa a lahira bima kafaru dalilin kafircewa Allah da alqur'ani wa tahazu ayati sun riƙe ayoyin alkur'ani da aka zo wa'azi da su a gurinsu wa rusuli da manzannin da suke karanta ayoyin duk sun ɗauke su zu'an abokan ba'a ba su imani da su balle su kukan laifinsu alhamdulillah sadaka Allahu azim jama'a za mu kwana a nan sai Allah ya kai mu gobe mu tsora a gaba abin da muka faɗe shi daidai Allah ya ba mu sakamakon alkhairi wannan muka yi kuskure Allah ya yafe mana eh wanda kuma mu sani ba Allah ya sanar da mu albarka alqur'ani a wa'azin da alqur'ani yake wa'azantar da mu Allah ya sa mu wa'azanci da shi Allah shi gafarta mana zunuban mu kuma sagaira da kaba'ira yadda muka taru a nan Allah shi tare mu a darus salami mun karanta kulhu Allah ahadu Allah ya ji kan iya mu da malaman mu Allah ya gafarta jama'an musulmi gaba ɗaya waɗanda suka mutu mu ma Allah shi mana gafara bismillah karanta ila Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya mu karanta alam na shira Allah ya rubuta mu da halali illa an zanna wa sura daya Allah ya saka zukatan mu da hasken imani kuma da hikima da waɗanda suke yin taimako duk irin ikon da Allah ya ba su na taimakawa daga farkon zuwa garin nan da muka yi zuwa yau kuna Allah ya saka musu da alkhairi daga cikin su waɗanda suka mutu Allah ya fiyar da musu rahama a kabarin su albarka alqur'ani waɗanda suke nan kuma Allah ya sada musu alkhairin su da suke yi ranar tashi alkiyama a nan duniya ma Allah ya musu sakamakon alkhairi mu kuma abin da muke karanta wannan Allah ya sa ya amfane mu duniya da lahira masu ji kuma da suke ji Allah ya sa ya amfana amfanar da mu duniyar mu da lahirar mu albarka alqur'ani yadda ake zuwa Allah ya bada ladan kowa da na zama da na ji albarka alqur'ani dukkan abin da zai zama alkhairi gare mu Allah ya ba mu shi da abin da ba alkhairi ba Allah ya kiyaye mana shi albarka alqur'ani da karanta inna anzalnahu sura daya إذا جاء نصر الله الله يتمكن المسلمين الله يدعوه دين إسلاما Allah ya shirye mu Allah ya shirye zuriyar mu albarka alqur'ani ubangiji zunubin mu kabaira da kabaira Allah ya gafarta mana Allah ya ba mu aljanna mafi ni'ima albarka alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai abinda suka yi wa musulmi da musulunci Allah ya saka musu da alkhairi dukkan waɗanda suka biyo bayan suke taimaka addinin islama Allah ya saka musu da alkhairi bismillahir rahmanir rahim makaranta fatiha gaba daya bukatun mu na alkhairi jimla albarka alqur'ani Allah shi biya mana اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات